الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقودة من لساني يفقه قولي amma ba'adu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yini juma'a wanda yau muna 24 ga watan shawwal watan goma cikin jeren gira watannin musulunci guda goma sha biyu yau hijira na da shekara 1445 uku ga watan biyar na miladiya 2024 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai taron albarka masjid darul qur'an wanda ke daura da gidan distinguished senator muhammad danjuma goje da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkamu da kasancewa domin ci gaba da tarjaman ayoyin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyar su a wannan masallaci kuma a daidai wannan yini a dukkan mako kuma daidai irin wannan lokaci idan masu bibiya ba su manta ba mana cikin sura mai namba ta goma sha shida a cikin jeran giyar surorin alkur'ani mai girma ita ce suratun nahal a karatu ya kai mu ƙarshen aya mai namba ta arba'in da ɗaya yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta arba'in a mun tsaya aya mai namba ta arba'in da biyu za mu tashi aya mai namba ta 43 a ita wannan sura mai albarka suratul nahl kuma wannan shine darasinmu na takwas a cikin ita wannan sura fadin Allah ta'ala da yake cewa alladheena sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون to a makon da ya gabata a ayan da muka tsaya kanta ƙwar'ani yana ba mu labari game da wanda suka yi hijira wallazi na hajaru fillah min ba'di ma zulimu waɗanda suka yi hijira don Allah bayan da kafirai suka dinga zaluntarsu a garin maka wanda mun kawo misalan wa'ansu daga cikin sahabbai a wancan lokaci irin su bilal bin rabah irin su ammar bin yasir da sauran sahabban da ƙwarai shawa a wancan lokaci suka musu azaba matukar azaba akan sun yi imani da Allah kuma sun yadda da manzon Allah annabin Allah ne hakan yasa aka dinga azabtar da su azaba nau'i kala-kala to sai Allah ta'ala yake cewa a lanubawwi annahum fid duniya hasana irin waɗannan mutane da suka yi hijira bayan an zalunce su Allah ta'ala zai musu masauki a tun a wannan gidan duniya da kyakkyawan sakamako yana muke kawo labarin cewa dukkan sahabi ana cewa sahabi wani za a ce radiyallahu an kaga lanubawai annahun fi duniya hasana kamar ata yana hu ajarahun fi duniya ke kamar albushira ajila lil mu'min ke tun a duniya daga an ambacewa na ce alasan barka a aiwa na mutumin kirki ne to alama ce ta mutum zai samu kyakkyawan masauki a gun Allah ina fata an fahimci wannan sannan yake cewa wal ajrul akhirah akbar bayan a duniya an fara ba su ta goma shi sannan kuma a lahira Allah ya ce ladan su ya girmama ajrul akhirah ai aljanna sakamakon su na lahira shine aljanna laukanu ya alamu da muhajiruna da dai a ce su masu hijira sun sani an na hijirarta hunfin lahin khairun lahun min albaka hijirarsu su yi su bar garin maka a wancan lokacin da ake kafirci su koma garin madina lokacin da ake addini a can to hakan ya fi alkhairi gare su da sun sani to kun ga ayar tana mana magana game da masu hijira sai kuma ya goya da ayar da za mu tashi a kanta a yau sai allah ya ce allazi da saboda su dai waɗancan wallazi na hajaru ɗin fillahi ne ba a da mausulim to kuma a nan da ya su ne allazi na saman ina fata fahimtar tun da sun yi haƙuri sun yi matuƙar haƙuri a gare maka haƙurin ma ya kai ya kawo a lokacin allah bai ba su izini komai da martani a yi ba allah ya haƙurƙurtar da su ya ce a yi ta haƙuri dai ku yi ta sallah kuna ba da zakka ku yi ta sallah kuna ba da zakka a yi ta sallah ana ba da zakka ana fahimta wannan shi ne irin umarnin da ubangiji ya ba su a wancan lokaci ana ta haka har allah cikin suratul hajji yake cewa a yau dai a allah ya kawo doka da gare shi uzina
أنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير lokacin da aka yi hijira aka dawo madina inda suratul hajji madaniya ce sai Allah ta'ala ke ce a yanzu dai an yi izini uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulim yanzu dai an bada izini daga Allah waɗancan da ake zalunta su mai da martani su fara mayar da martani game da zalunta su da ake wa inna allaha ala nasrihim laqadir hakika Allah game da taimakon su mai iko ne ba ma taimakon su ba inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wannan tana cikin ayar da take nuna mana irin yaban da Allah ta'ala yake wa sahabbai domin ya ce allazina sabaru sune waɗannan masu haƙuri ana fahimta wanda duk wanda Allah ta'ala ya shaida da haƙuri to babu shakka wannan Allah ta'ala ya masa shaida shaida kuma ta alkhairi Allah ya masa shaida shaida ta yabo yaban da ba wani yabo a bayan shi hatta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya yabe shi da haƙuri a gurabe daban-daban a Qur'ani kuma shi haƙuri shi Allah ta'ala ya siffanta ‘yan aljanna da shi a cikin surtun ra'ad Allah ta'ala bayan shiga da ‘yan aljanna aljanna Allah ya samu da ciki mala'iku suna shiga suna gaida su suna ce musu mai salamun alaikum سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار Allah ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku sai Allah ya ce bi ma sabartu ai bi sababi sabri da sababin haƙurin da kuka yi a duniya dukkan musulmi musamman mai imani wajibinsa ne ya haƙuri a wannan rayuwa kuma haƙuri shine makami da ake cin nasarar rayuwa da shi duk wanda ya siffanti da haƙuri a wannan rayuwa to ya ci nasara kuma shi ne ruwan dafa maki cikin ruwan sanyi a duk lokacin da Allah ya ma arziki da haƙuri a taɓa ka ana a tsokane ka na a zungure ka na ka yi haƙuri ka jure to shi wannan mai tsokanar da zungura zai gaje dina a duk lokacin da ya taɓa ka don ka mai da martani ka yi haƙuri to tamkar ruwan zafi ake zuba masa a kansa sai ya gwammaci dama bai yi maɗin ba duk wani wanda yake zungura kadan ka mai da martani ka yi haƙuri to mai da martanin ya fi ƙona masa haƙurin ya fi ƙona masa rai akan mai da martani ɗin ina ba ta fahimci wannan sauraka duk wanda Allah ta'ala ya mai arzikin haƙuri a rayuwarsa to babu abin da ba zai gaba ya sa haƙuri shine kyauta mafi girma kamar yadda ma'aikin Allah yake ba da labarin cin hadisin imamun nawawi yake cewa ba wata kyauta da Allah zai wa ɗan adam ausa alasam haƙurin kyautar da tafi girma tafiyarwa kamar haƙuri idan Allah ya baka haƙuri ya gama ma arziki a duniya kuma da lafiya Allah kamar na arziki da haƙuri to sai Allah ke siffanta muhajirun anan allazina sabaru sune masu haƙuri ala aza al-mushrikin wanda suke jurewa suke haƙuri akan cutarwar da mushrikai suke musu wal hijira sai malik ya cewa ita hijira li izharid din sun yi hijira domin su bayyana addininsu a lokacin da ake gari maka addinin a boye ake yi ba a sallar jami'i ba a juma'a ba a idi duk wannan abubuwan sai da aka da gari madina ake su sallar sai a boye a boye ba wanda ya isa ya fito ya kira sallah ba wanda ya isa ya fito ya yi wa'azi babu domin a lokacin farautar su ake yi amma duk da ka su rike addinin su rike shi da kyau sai Allah ta'ala ya ba su umarni su yi hijira da aka je madina kuma aka samu damar bayyana addini wa tarkul awtan wal ahbab sun yi hijira sun bar garin su kasar su ta yi kuwa hatta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai fita bar garin maka ya ce maka ba garin da ya fi ki a cikin zuciyata ba inda nake kauna fiye da ke ba don 'yan garin sun kore ne ba da ba zan ba garin an fahimta shi ne Allah ta'ala ke cewa innan lari na innan lari إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربي أعلم بمن جاء بالهدى قل ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين Allah ce innal ladhi farda alaykal qur'an wannan da ya wajabta ma karanta alqur'ani shine Allah laraduka ila ma'ad zai dawo da kai zuwa ga mafarinka shine garin maka kamar Allah iya tasliya ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai hakuri zaka dawo maka za ta dawo karkashi iko ka gaba daya to sun bar garuruwansu wal ahbab sun bar masoyinsu wal amwal sun bar dukiyoyinsu wal ahal wal aulad sun bar iyalansu da yayayensu duka kaga in ba an yi hakuri ba za a bar wannan ba za a yi wannan ba hakuri ne zai saka bar inda kake dan addinin Allah ka an fahimta haƙuri ne zai sa ka bar dukiyarka da hannun jarinka da 'ya'yanka da garinku da gidanka da sauransu a ce addinin Allah ne kadai ya fidda kai daga wannan to babu shakka haƙurinka ya kai haƙuri kuma imaninka ya kai imani yasa su duniya bata ga wa'ansu masu imani da biyayya kamar yadda sahabban manzon Allah suka musu biyayya ba ba wani annabi da mabiyansa suka bihi sau da kafa da haƙuri akan biyayya kame da sabon mazan Allah suka yi masa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙare da su sai Allah ya ce wa ala rabbi ne tawakkalu bayan haƙuri kuma suna dogaro ga Allah an fahimta siffanta su da haƙuri wata daraja ce gare su sannan kuma siffanta su da dogaro ga Allah shi ma wata daraja ce gare su Allah ya shaidi su masu dogaro ne da shi ba sa dogaro ga kowa duk kuma wanda ya dogara ga Allah Allah ya isar wasu Allah shi ne madogara a goma su ibadi kuma dogaro ga Allah shi ne ka tashi ka yi yunkuri amma ka fawwala wa Allah al'amuranka duk wani sabab ka riƙe amma ka tabbatar mai bayarwa shi ne Allah in kuma ka ɗau sabab ka ne ma baka samu ba wanda ya ƙaddara baka samu ba shi ne Allah wani shi ne tawakkali tawakkali wai baka kwanta baka ce Allah ka yi min arziki Allah ka ban karatu baka tashi ba wannan tawakkuli kenan ba tawakkali ba tawakkali ne ala aqdu bil asbab ma atafawir umuri lillah ruko da sababi kuma da fawwala al'amura zuwa ga Allah ana fahimtar wannan shine tawakkali annabawan Allah da manzanni duka Allah ya yabe su da wannan to ga wannan yaban kuma ya gangaro kan sahabbai muhajirun wa ala rabbihim yatawakkalu su din dai su ne masu tsantsar dogaro ga Allah an gane ko fayar suƙuhu min haisu la ta sabu sai Allah yake musu arziki ta inda ba sa tsammani talakawa ne lokacin da suka bau gare maka amma suka zama masu arziki a garin madina ga irin su abdurrahman bin auf ga irin su usman bin affan ga irin su malik bin tayyihan duk sun baro gare maka ba su da komai wanda ga shi sai gangar jikinsa ya baro gare maka amma garin madina sai Allah ya mai arzikin da iya cikin mawadata garin madina kaga sun yi haƙuri sun dogara ga Allah kuma Allah ya musu arziki kuma ko kai ne ma Allah zai ma wannan domin inna wa'adallahi haqqu alƙawarin Allah gaskiya ne an fahimci wannan Allah ya musu arziki ta inda ba sa tsammani faqad waqa al'amru biha fahajaru ila al-madina haƙiƙa al'amarin hijira ya abu manzon Allah ya ba su umarni sannan kuma suka yi hijira sa kuma garin Madina al-Munawwara fabaddal lahum dar khairan min dari sai Allah ta'ala ya canja musu da gida fiye da nasu wanda yafi nasu alkhairi wa mallakahum ad-dunya wa ma fiha sai Allah ya mallaka musu duniya da abin da ke cikin ta an bayyana fi aqrabi mudda a cikin dan kankanin lokaci kasa da shekara goma sai da manzon Allah ya zama to ba inda baya fada a ji a duniya amma ku duba a gare maka ɓuya ake yi ɓuya ake inda ya kan musulunta kame manzala ɓuya kake yi ana farautanka ne amma ƙasa da shekara goma sai da Allah ya mallaka musu duniya gaba ɗaya kamar malam iya cewa kun ga haƙurin nan da tawakkalin da ya ja wannan haƙuri da mai da al'amur zuwa ga Allah su suke sa ɗan adam ya ci nasara ka gwada in sana'a kake kai haƙuri in karatu kake kai haƙuri in harka kake ta wani al'amari da ka sa haƙuri ka jure ba wai yau za ka zamto dare ɗaya Allah kan yi bature ba kamar da ba yake cewa a wannan duk magana ce wanda a ba ta dacewa da nasin shari'a kuma a galabiya wannan rashin haƙurin muɗin muɗin ya fi yawa a gare mu wanda ba mu ba sun fi mu juriya da haƙuri yanzu ka ɗauka harkar kasuwanci akwai inyamurin da zai shekara goma sha biyar iyayen mashabu sama da shekara goma sha biyar sai dai ya ɗauka ya ajiye ya ɗauka ya sa yaro ne a shagon kuma bai yi gaggawa ba amma a yau kaɗau yawon yaro kafin wata shi da so yake shi ma a buɗe mai nasu shago ya zama md manajan darakta ko haka yake so ya zama ƙasa da wata uku in sana'a ya je koya ba zai yi ƙoƙari ya koya ya ƙware ba haka abin muke yasa ba ma zuwa ko'ina ka kai yara wajen teloli ko wajen kafintoci ko wajen harkar walda sai in ka kai yara goma to da kyar yara biyu ko uku za su kai labari da kyar kuma durashin haƙurin ne yau wani ya je gobe so yake shi ma ya zama ba harkar da za ka kama kai hakuri ba babu ita kun ga dai karatun alkur'ani shine abin da Allah ake nufata da shi kai tsaye amma Umar dan Khattab asar ya tabbata an ce sai dai shekara takwas a cikin suratul baqara in ba dan yayi hakuri ba zai yi ba amma kafin Umar dan Khattab ya bar duniya suna cikin hafizan alkur'ani mai girma ana fahimtar wannan ko karatun ka sa a gaba sai kai hakuri ba rana ɗaya zaka zama alarama ba ba rana baka isa ba wallahi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai shekara 23 ana masa wahayi da Allah ya so da cikin kiftawar ido Qur'ani ya zo ga manzon Allah gaba ɗayan shi amma don a koya mana bin abu a hankali sai da aka yi tsawon shekara 23 wahayi ya sauka domin a nuna ma ba a gaggawa a rayu a bi a hankali har a je zuwa ga cin nasara ana fahimta allazi na sabaru ala rabbihim yatawakkalun so ne masu hakuri kuma masu tsantsar dogaro zuwa ga Allah sun yi hijira sai Allah ya musu canji fiye da abin da suka bari Allah ya mallaka musu duniya da abin da ke cikinta cikin kankanin lokaci wal wa'adu bil khair liman hajara fillahi mustamid sai ma dai ce alƙawari na alkhairi ga dukkan wanda ya kauracewa saban Allah zuwa ga da'an Allah har yanzu abin iya tafiya bai tsaya ba abu ne continuously yake tafiya abin ba tsayawa yi ba ko a yau ka kauracewa saban Allah dan Allah ka koma da'a ga Allah dan Allah to Allah zai ma wannan alƙawari wa fakana Allah lima fihi salah duniyana dinina wa duniyana bi mannihi wa karimihi sai Allah ya rufe himalin ya rufe ayan da addu'a cewa mana roƙon Allah ya mana gam da katar cikin ya gyara mana rayuwar mu ta addini da duniya sannan kuma cikin farallarsa da karamcinsa da kuma baiwarsa na'am ayata ga mala
wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan bamu aiko manzanni da suka zo kafin zuwan ka ya rasulullah wannan kaf din damir ne ya udu ila muhammad sallallahu alaihi wasallam bamu aiko manzanni kafin zuwan ka ba illa rijalan face mazaje wannan aya ce take nuna cewa babu ba annabiya mace babu ba la bi annabiya mace ba dukkan annabawansa maza ne gaba daya wa ma arsalna min qablika illa rijal ba ma aiko manzanni kafin zuwan ka biya rasula face mazaji nuhi ilaihim wanda muka yi musu wahayi dukkan manzo Allah ta'ala ya masa wahayi an gane ko a nabiyun bi ghairi al-wahyi la yatasarrafu shi duk manzo wahayi ne yake sarrafa shi duk inda manzo yake zamansa tashinsa tafiyarsa tsayuwarsa duk wahayi ne yake masa aiki wahayi ne yake masa jawwara imam al-bagawi yake cewa nazalar fi mushrikai makka wannan aya ta sauka game da mushrikan makka haiso ankaru nubuwata muhammadin sallallahu alaihi wasallam lokacin da suke inkari da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wakalu suka ce Allahu a'azamu an yakuna rasulahu bashara wai Allah ya girmama akan ya aiko manzansa ya zama to mutun ne fa ala ba'sa ilaina malakan dama dai mala'ika aka aiko mana sai Allah ce a ai wa ma arsalna min qablika min rasulin ya wa ma arsalna min qablika illa rijalan ba mu aiko wani manzanzo kafin ga wafaci cikin mazaji kaga da kan annabi nuhu alaihi salam har zuwa annabi isa duk ba wanda Allah ya tura wa mala'ika an fahimta a wata ayar ma yace walau ja'alnahu malakan قالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون
Allah ta'ala ke suka ce dama dai an aiko mala'ika ne da ma dai ba mutum aka aiko ba mala'ika aka aiko haka kafirai suke cewa domin hasada da ƙiyayya Allah ce da Allah ya aiko mala'ika ailan ƙobe al'amur da al'amari ya ƙari duk wanda ya ga mala'ika to ranar ba zai kwana a duniya ba ganin ka ga mala'ika to kasa da karka ta bi ƙiyama kawai an fahimci wannan saboda ka Allah ya ce da tuni al'amari ya riki da su al'amari ya kare a wata ku yake cewa walau ja'alnahu لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا yawa وللبسنا عليهم ما يلبسون Allah ce da a ce a kaddaranci an aiko mala'ikan a matsayin manzo to da sai su koma gefe sai kuma da ma mutum ne kuma haka za su ce domin Allah shine mafi sani ga dan adam da mala'ika ne sai ce a ai Allah da mutum ne zai zama fujin yaransa ba za mu ji tsoronsa ba yi ne jinsinmu an gane ko sai Allah ta'ala ke ce kawai suna cakuɗe ɗaniya ne cikin maganganunsu kawai suna cakuɗa wannan da wannan domin ƙiyayya kuma da rashin imani sai Allah ta'ala ke cewa nu- nuhi ilaihim a wannan manzanni mun musu wahayi inji Allah wahayi na abi- a yi kaza kada a yi kaza a bar kaza a yi kaza wannan shine wahayi da Allah ta'ala yi wa manzanninsa gaba daya sa tsora al'ummarsu akan siratullahi almustaqim sai Allah ke ta fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abota sani ga wani al'amarin da ku ba ku sani ba ana fahimta yasa addini addi- a- addinin musulunci addinin tambaya ne duk abin da baka sani ba to ubangiji ya baka doka ka tambaya yasa aka tambayi dan abbasu radiyallahu an bima nilta hadha al-ilm da me ka tara ilimi sai ce da bibifan bibifan min saqulun wa qalb wa qalb wi'a au kama qal yace wannan ilimi na tara shi ne da baki na wanda duk abin da na gani ina tambaya amma sani sannan kuma da zuciya mai kiyayewa an fahimta wannan hanya biyu da ita ake tara ilimi zuciya ta kiyaye ko baki ya dinga tambayar abin da bai sani ba to Allah ya ce fasalu ahlal dhikr a ko ina akwai ahlal dhikr kowane bangare na rayuwa ko ina ne akwai ahlal dhikr nasa bangaren likitoci akwai ahlal dhikr bangaren kasuwanci haka bangaren kere-kere da sana'o'i bangaren harkar gona duk inda ka sani akwai ahlal dhikr nasa kuma zaman ka lafiya kar ka shiga abin da baka sani ba shine zaman ka lafiya duk tsarin da ba naka bane to ka fawwala wa ma'abota al'amarin al'amuransu sai a shiga lafiya a fita lafiya amma karambani iyasa a mutane da yawa su fada gona da ba tasu ba maimakon kawo gyara kuma sai a kawo barna kuma inda aka fi iya inda aka fi yawan wannan kotse din sai a harkar malinta da almajalisi sai ka ji a ko da ke ni dai ba malami bane amma kaza kaza kaza kaga ya ce shi ba ma malami bane ya tabbatar shi ba malami ko da ke ni dai ba malami bane amma kaza ne ai kaza ne ai kaga akwai tinka da warwara wani ba zai taba yadda wani ya masa allura ba sai ya yarda da likitancinsa ya yarda da ƙwararren likita ne wani ko motarsa ba za a yadda a taba masa ba sai ya san mutumin ƙwararren injiniya ne amma harkar addini kowa malami ne kowa malami ne an fahimci wannan wannan kuma kuskure ne mai girman gaske duk abin da baka sani baka yi shiru kansa da a ce wanda bai sani bai yayin shiru la zalal khilaf da sabani ya kare yayi amma duk inda ka ji rigima to akwai wanda bai sani bai yi magana abu sai ta haifar da rigima ta haifar da sabani amma haƙura da irin abin da Allah ya ma na fahimta ga addini abin da baka fahimta ba sai ka tambayi abin da baka sani ba fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun ko tambayi ma abota sani akan al'amuran da ku Allah ya sa ba ku san shi ba na'am بالبينات والزبر mm.
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم Mm.
ولعلهم يتفكرون Allah ya ce bilbayyinati wa zubur ai wa ma arsalna min qablika illa rijalan bilbayyinati wa zubur kenan ba mu aiko manzanni ba waɗanda ka zo kafin ka ya rasulullah face Allah ya turo su bilbayyinat ai bil hujaj wa zubur da kuma al kutub shine aktubur abinda aka rubuta shi rubutaccen abu to Allah ta'ala ya turo annabawa da wannan ya turo su da bilbayyinati wa dubur da ainihin alhujajil wadiha sune al-albayyinat sannan wa zubur shine al-kutub a littafin da Allah ta'ala ya turo su da shi Allah ta'ala ya yi wa annabawan nan wa anzalna ilayka dhikra Allah ya ce na saukar da azzikir azzikir an alwahayi ake ne Allah ta'ala ya saukar ma da wahayi ya rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim domin kaiwa mutane bayani kan abin da aka saukar zuwa gare su arada bi dhikri alwahyi abin da ake nufi da azzikir anan wahayi ake ne wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mubayyana lilwahyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi ne mai bayanin wahayi ana fahimta duk abin da ƙur'ani ya zo da shi to inda ake samun fassara kai tsaye shi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya fassara da aikinsa ko ya fassara da bakinsa wajen yin bayani duk wannan hanyar guda biyu ta bayanin alƙur'ani ana fahimta Allah ta'ala yake magana game da azumi azumin watan ramadan ana fahimta da ya ce ya wajabta muku azumi kamar yadda ya wajabta wa waɗanda suka gabace ku kaza kaza kwanaki na ƙidayi duk Allah ya bayani sai Allah ta'ala yake ce idan kun ɗauki azumin sun ma'attimu siyama ilalle idan alfijir ya keto kuka tsaye da cin abinci to wannan azumin ku cika shi zuwa ga dare ana fahimta akwai wa'ansu wanda suka fahimci dare a gunsu shine kamar bayan sallar isha'i gari yayi duhu shine fahimtar su ta dare a gunsu tunda layil iya zuwa da wannan ma'ana akwai a dare idan ya raba biyu akwai farkon dare akwai ƙarshen dare duk laila ake cewa to amma ita harka ta ibada ba a fassarar ƙarfi ko ba a fassarar haka nake gani sai an jira wanda aka turo da addini ya yi bayani ko aikinsa ya fassara aya da aka zo maganar a timus ya ma'ilallai a cika azumi zuwa ga dare to da wani lokaci manzan Allah yake buɗe baki da kansa yake cewa mutane ba za su bushe kan alkhairi ba matakar suna gaggauta buɗe baki ya tabbata ma'aiki daga zaran rana ta faɗa yake buɗe baki a zai kun ga ashe allayil a nan ana yafin alhurubu shams daga zaran rana ta faɗa ta dare ya shiga amma wa'ansu har yau har gobe idan za su yi azumi ba sa shan ruwa sai bayan sallar isha'i kaga a ina suka samu wannan fasara ammolanka suka samu ta amma ba addinance ba ba ta da dalili tunda Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas mun saukar ma da wahayi domin kai wa mutane bayani an fahimta duk abin da ka sani hatta wannan salloli da aka ce mu guda biyar a dare ne manzo Allah ne mana bayani na zani amma qur'ani ya ce ne mu tsaye da sallah ko mu yi sallah mu yi sallah amma ba a ce asuba raka'a biyu raka'a za raka'a hudu magriba raka'a hudu duk qur'ani bai zo da wannan ba amma mazan Allah ya zoye mana bayani kayan da zaki harkar zakka ƙur'ani ya ce ku ba da zakka ga wanda za ku bewa ga kaza da kaza sai kuma a mazala ce ga kuma nisabin zakka wa an zanna ilika zikirar tubayyina linnas ma nuzila ilai so daga dole ka yi aiki da nisan mazan Allah dole ka in dai kai musulmi ne musulman gaskiya ba wanda aka turo ka haya ka bata musuluncin ba to dole ka yake da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yace ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'a an bani alqur'ani kuma an hada min da kwatankwacin sa duk malamai suka ce a hadisan sa yake ne kuma duk inda aka zo alkitabu wal hikma alkitabu wal hikma a galabiya malaman tafsir suka fassara alhikma hina al ahadith sallallahu alaihi wasallam akwai malaman da suka fassara su da haka ana fahimtar wannan amma a duniyar yau akwai wanda suke kiran kansu malamai ko ake ganin malamai ne su amma kuma suna inkarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai gaba ɗaya fa ba ma wai sai wannan da ibi bane wannan ban da ba gaba ɗayan hadisan ma sun ce ba gaba ɗaya ma wani ya ce littafin bukhari da muwadda malik da da, da muslim yanda ka san takaddar tsire haka yake manne da su ko musulmi ne ko mai malami kaga wani ya riga ya halaka ya riga ya tafi sai dai kuma yi fatan kafin ya mutu Allah shirye shi da da masu aƙida irin tasa in dai musulunci za ka yi addini za ka yi ba yadda za a yi ka ce hadisin manzon Allah ba ka yi aiki da shi ba wallahi ba ka yi sa ba ba yanda za a yi abin yayi ba zai yi ba ana fahimtar wannan wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun hakan zai sa zamto suna tuntuntuni wajen komawa ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa al'umma bayani na duk abin da ake bukata wa bayanul kitab yatlubu min as-sunnah imam al-bagawi ma abin da ya ci ana cewa shi fasarar al-qur'ani tana bukatuwa zuwa ga sunna tana bukatuwa akwai ayan da dole sai hadisai ne za su fasara ta hadisai ne za su yi ƙarin bayani a gane mai Allah yake tana da bukatuwa masa ila sunna ila sunnatun nabawi ash-shari sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tana da ayoyin qur'ani suna bukatuwa zuwa ga wannan wala allahum yatafakkarun hakan zai sa zama suna tafakkari fi zalika fi atabiru sun zama sun samu ibra sun samu abin kula fa fi hadhihi al-aya dalilun ala anna al-mujmal min al-qur'an yatlabu tafsiruhu min al-qur'an da abin da yazo dunkulallen abu a qur'ani shine mujmal to abin da ake so ya fasara shine al-qur'ani aw al-hadith ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dai sunna din sun mai juzu sun ma la yajuzu mukhalifatu inda har hadisi ya zo ya fassara aya to baya halatta ka ce za ka saba mata wannan duk ra'ayin malamai ne mana ya kawo irin su ibnu taymiya irin su ibnu qudama da sauran manyan manyan malamai duk sun tafi akan wannan ra'ayi cewa in qur'ani ya zo da dunkulallen abu to hadisi ne ke fassara shi akwai mujmal akwai mubayyan duk abin da ya zo mujmali a qur'ani a galabi su kuma qur'ani hadisi iya bayyana shi ga yanda ake so ga yanda ake so an bayyana wannan نعم آية قمال أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون الله يقول أفأمن الذين مكروا السيئات alladhina makaru sayyi'at afa amina waɗannan da suke tsururutar munanan ayyuka wanda kullum ba su da aikin alkhairi a rayuwarsu sun yi aikin shari suna cikin aikata shari kuma suna tunanin aikata shari su ne makaru sayyi'at wanda kullum suna makirci cikin miyagun ayyuka a yi kaza a kulla can da can a haɗa kaza a haɗa kaza aikin su kenan sai Allah ya ce sun aminta suna da garanti an yaksifa Allahu bihimul arda Allah ba zai sa ƙasa ta dare Allah ya kisfe su a cikin ƙasa ba suna da garanti Allah ba zai musu wannan ba duk wani mujirimi akwai alƙawarin da suka yi da Allah Allah ba zai halakar da shi ba ko Allah ba zai karɓi rayuwarsa a wannan mujirmancin ba ana fahimta idan halakawar irin abin da aka yi wasu ƙaruna wanda aka ce ƙasa ta kece su faɗa su ta yin ƙasa ilayi milkiyama in hakan kuna gani kamar mu'ujiza ce manzon Allah ya roƙa Allah ba zai mana irin wannan ba to shi mai aikin saƙo akwai garantin da sai ya gama aikin saɓon sannan zai mutu iya da tabbacin cewa akwai lokacin da aka sanar da shi wani lokacin ya zai mutu kaga ba mai wani a rayuwarsa ba wanda ya san yau zai mutu babu wa matar dare nafsun ma za ta kasi bugada wa matar dare nafsun bi ayi ardin ta mutu ba wanda ya san mai gobe za ta haifar ba wanda ya san ba wanda ya san kuma a ina zai mutu a wani lokaci zai mutu ba wanda ya san to mu dau wannan fasara za ta fi dace da rayuwar duk wani wanda ya je kafa kai kan saban Allah ko ya je yake kulle-kulle na shari ya tsugunna a falon wannan ya je gidan wannan ya tsugunna a shagon wannan ya je ofis ɗin wannan a kullum dakon shari yake iya yaɗawa to shi iya aminta Allah ba zai karɓi ransa wannan lokacin ba kuma an ce ɗan adam yi bu asul maru alama mata alai ɗan adam ana tada shi kan abin da ya mutu ya aikata wannan ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacinsa akwai wani bawan Allah iya ɗawafi iya aikin hajji sai faɗo daga raƙuminsa sai raƙumin ya taka shi sai ya mutu sai manzala ce wannan hiramun nasa kuma yi likafa yi ku binne shi yubu as yawmal qiyamati mulabbiyan haka manzon Allah ya ce a kiyama zai tashi ya labbaik allahumma labbaik domin da ita ya mutu ai amma da ita zai tashi a gaban Allah duk mutumin da ya mutu iya shari to da wannan shari zai tashi a gaban Allah to masu aikata saban Allah ba sa jin tsoron wannan ba sa tsoro shi ne Allah ce sun aminta ne suna da wani aminci ne akan Allah ba zai karɓi rayuwarsu ba a lokacin suke wannan ƙulla shari akwai mutane da za zauna sama da awa biyar wallahi wannan zaman nasu ba alkhairi a cikinsa duk abin da za a tattauna a tofa wallahi shari ne akwai wanda zai kira ka a waya in baka yi a wani ba sai ku yi sama da awa kuna waya da shi amma a cikin manganin shari ya fi yawa ko gulma ta fi yawa ko minafinci ya fi yawa duka wannan al'umma suna yi to kana so ka tashi a gaban Allah kana gulma ne kana so ka tashi a gaban Allah ka tsugunna kana minafinci ka tashi da wannan sufar ka gaba wanda zai so wannan ka kama wannan tsoratar da mu ake ne duk wani mummunan aiki mi kokarin kawarce masa domin dan adam bai san me lahazarsa ta karshe ba baka san me numfashinka na karshe ba baka san me kalmarka ta karshe ba baka san me takunka na ƙasa baka san wannan so daga in har mun fahimci sakon da aya take nufi to lalle ilalla mu taka kan mu burki wajen sabon Allah musamman sakon da ake yin sa a bayyane kuma ka san sabon abin da ba shi buha a kansa ka san sabon Allah ne ka san ba daidai bane to kai kokarin kaurace masa domin akwai yiwuwar in kwanan kai kare a wannan gon ka mutu a wannan gon kuma ka tashi da irin wani al'amarin gobe kiyama Allah ta'ala ya tsari alladhina makaru sayyiati an yakasifa Allahu bihimul arda Allah ta'ala tana da garantin Allah ba zai iya sa kasa ta kiske su ba aw ya'tihumul adhabu min haythu la yash'urun ko kuma Allah ya zo musu da azaba ta inda ba sa tsammani Allah ya aiko azaba ta durkake su shine malaika misalin kana marud bin kan'an kamar wannan babban kafir lokacin annabi Ibrahim alaihi salam na marud bin kan'an minar kuffar kowa an so daga cikin kafirai ko karuna a lokacin annabi musa da allah ya ce ƙasa ta kiswe shi iya cikin takama da kayan ado da dukiya an fita ana alfahari ana takama sai allah ya ce ƙasa kama shi da shi da duk abin da ya mallaka faka sabna bihi فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين الله يتفق سمنا به وبداره الأرض sai muka sanya ƙasa ta kisfe shi Allah ya ce ƙasa dare ta dare aka ce ƙaruna da shi da gidajensa da tawagarsa su nitse su yi ƙasa Allah ba abin da bai iya ba duk wanda ga iya daga hanci iya cewa ba wanda ya isa Allah ne kyale shi Allah ne ba shi dama kawai amma ƙaruna Allah ta'ala ya faɗi irin takamarsa da irin wadata da Allah ya masa amma da ya je ƙarshe ga abin da Allah ya da shi Allah ya ce ƙasa buɗe ƙaruna faɗa ƙasa ta dinga ƙasa da shi malamai sun ce har sai kiyama ta tsaya sannan ƙaruna zai tsaya da wannan tafiya amma iya ƙasa iya tafiya kuma da shi da duk abin da ya mallaka wa bidari al-arda Allah ya ce wa ma kan lahu fi'atin yansuruna min dunillah bai da wata jama'a da za su taimake shi mu Allah bai da shi kai wa ma kana min al-muntasib baya ma cin wanda za ta taimaka ba baya cikin su baya cin wanda za ta taimake su domin ya saba wa Allah kuma Allah talaya ya kai ya kai shi makura ya gama da shi an fahimta shine awya awya a ce wal adhaw min haythu la yashurun ko Allah ya zo musu da azaba ta inda ba sa tsammani Allah iya da wannan iko yanzu misali an yi gwamna a ƙasar nan gwamna ma lokacin siyasa ne ko menene lokacin waccan rijib waccan tenor lokacin obasanjo ne ko wane ne gwamna jihar kaduna ibrahim ya kowa ya rado ne ko to jonathan ya hau jirgin sama ba za a je ko bin ne wani za a je a shi ma ya je ya tafi lahirarsa bai sani kaga au ya ce wani azawa min haisu la yashurun irin wanda jiragen sama su kai suna da yawa wa'ansu mota ta kashe su kaga wannan ba sa tunanin haka rayuwarsu da suna tunanin hakan ba za su je su yi wannan tafiya to kai ma talaka ko keke gare ka akwai yiwuwar kawo keken ka faɗi ka je ka mutu ko wani ya zo ya banke ya ture ka je ka mutu so haka mu dinga niyyar alkhairi ya yawa mu dinga sa niyyar alkhairi a zukatanku ko da ka mutu sai amma kyakkyawan zato ana fahimtar wannan aw ya ati yawma la dhawu min haythu la yash'urun na'am aya ta gama أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين Allah ya ce aw ya'khudhuhum fi fi taqallubihim ko kuma Allah ta'ala ya kama su fi tasarrufihim fil asfar azuwan su da dawowarsu ko ka tafi kafin ka dawo ka mutu ko ka dawo kafin ka ƙaraso gida ka mutu Allah ba abin da bai iya ba nawa aka yi sun tafi a mota kamun zai da za su yi kuma motar ta faɗi sun mutu ko sun taso ga sunan sun taso amma kamun zo gida shi ke zai wani labarin da ke ni auye a ko zahon fi takallubihim a fi tasarrufin fi asfarihim wajen tafiye su da dawowarsu akwai yiwuwar Allah ta'ala ya kama su a wannan famahun bi mu'ujizin abi sabiqin ba ta su guje wa Allah ba idan Allah ya ce ga ajalinka mota ce ajalinka wallahi baka yi saka gudu ba idan Allah ya ce mashin ne ajalinka baka yi saka tsere masa ba duk abin da Allah ya sa shi ne ajalinka to baka yi saka guje masa to Allah iya da iko akan wannan ka fita ba za ka dawo gidanka ba ko ka dawo gidan ba za ka ƙara fita ba kuma Allah iya da iko akan wannan na'am aya ta gaba
أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ko kuma auye akuzum ala takawufin takawufin tanaqus ko Allah ya dinga kama ku shay'an fa shay'an lokaci ɗayan Allah ya ki kashe ka duk wani abin da kake takama da sai Allah ya zare shi a haka a barka fanku Allah ya ma kisan gwani yake jago duk abin da kake takama sai Allah ya zare shi kafin ya kashe ka kuma in dukiya ce sai Allah ya kwace in lafiya ce sai Allah ya kwace in mulki ne sai Allah ya kwace wani sai an- sai ya zama gurgu wani sai ya zama makaho wani sai ya zama baya ji ya akwazam ala takawufin Allah ya dinga ɗauke ma wannan daga jikinka na rayuwarka an raba ka da shi amma ran bai fita ba sannan Allah ya kwace wannan daga rayuwarka ko ido ka kasa gani ko kunne ka daina ji ko ka gurgunce ya kasa tafiya Allah iya da iko akan wannan an fahimci wannan Allah ba irin yanda ba zai wa ɗan adam ba idan ya so ko a yi wancan ɗin ko a yi wancan au ɗin littanuwa'i ne ko Allah in ya so yi irin waccan azaba in ya so ya yi irin wannan in ya so ya irin waccan au ya akuzum ala takawufin Allah ya kama kai dinga zare malaka da jikinka a dinga kunce lotunan jikinka gaba daya sai Allah ya mai da kai in ma kana da ran baka da amfani komai sai an kwantar sai an tayar sai an juya baka ji baka gani baka san ɗanɗano ba baka san komai ba amma garan iyanin bai fita ba Allah iya da iko ya mawa fa inna rabbakum la ra'ufur rahim hakika ubangijin ku mai yawan rahama ne mai jin kai kamar iya ce duk abin da yasa zan muku wannan to idan kun tuba zan yabe muku idan har kafin ku mutu kun tuban akwai yiwuwar Allah ya yafe shine ya rufe ayar fa inna rabbakum la ra'ufur rahim hakika ubangijin ku mai yawan rahama ne mai yawan jin kai ne Allah ka ji kanmu Allah kai mana rahama na'am aya ta gaba أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله mm.
يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون Allah ce awalam yarau shin ba sa gani ne su ila ma khalaqallahu min shay'in kan abin da Allah ya halitta na wani abu shine malamai suka ce lahu dhillun Allah ya halicci wani abu mai inuwa ya halicci abu amma iya da inuwa abu kamar dan adam iya da inuwa kamar bishiya tana da inuwa an fahimta shine ila ma khalaqallahu min shay'in lahu dhillun kashajrun wa jabal kamar bishiya da duwatsu yatafayya'u dhilaluhu ay yattatamayyalu dhilaluhu 'ala al-yamin wa shama'il ita wannan inuwa tana karkata damansa da hagun shi idan rana ta biyo ta gefansa na dama to sai ɓangarensa na hagu ya inuwa idan ta biyo ta hagu da shi sai bangaren sa na dama ya inuwa hine tattamayyalu zilaluhu anil yamini wa shama'il ita inuwar abin da yake zama mai inuwa to inuwar kamar Allah iya faɗa mana ba dimin da'imin a buɗe take ba tana karkata ɓangaren sa na dama wani lokacin ɓangaren sa na hagu an fahimci wannan idan ka kula kuma haka ne wannan karkatawar ɓangaren dama ko hagu to sujjadan lillahi ne sujjada take wa Allah sujjadar ka santa baka santa ba Allah ya faɗa shine malamai suka ce kamar muti'atun li rabbih dukkan wani abu mai inuwa inuwar ka ce kai dan adam a matsayin ka na mujrimi to inuwar ka tana yi wa Allah da'a bishiya ce inuwar ta tana yi wa Allah da'a dutsi ne dabba ce koma menene awalam yaro ila ma khalaqa Allahu min shay'in annakira nakira zo min shay'in kuma ya shigo ciki tafidul umum kuma ya shigo ciki inuwa tana zamanto mai da'a ga ubangijinta wajen karkatawa bangaren dama da hagu sujjadan lillah tana yi wa Allah sujjada wa hum dakirun ay sagirun kuma suna masu kaskantar da kansu a gun Allah in kai kai girman kai to inuwar ka tana yi wa Allah da'a in kai kai girman kai inuwar bishiyar gidanka tana yi wa Allah da'a in kai girman kai dutsen unguwar ku yana yi wa inuwar tana yi wa ubangiji da'a an bayyana wannan yatafayyu dhilaluhu anil yamin wash shama'il sujjadan lillah suna yi wa Allah sujjada suna mai da'a wa hum dakirun ay sagirun kuma suna kaskantar da kansu ga Allah sun yadda shine mahalici shine abin bi kuma shine wanda za ka bi doka a gare shi na'am ayata gaba ولله يسجد ما في السماوات والأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون
Allah ya ce walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ard walillah wannan lam lamu tamlik ce da kuma lam na ismul jalala ko lafazul jalala an fahimta yasjudu ma fi samawati wa ma fil ard ai an yi an yi ta'abiri da ma an ce kuma suna cewa ma li ghairi aqil kaman man lil aqil an ce ma fi samawati wannan nazara lil ghalib ne yanzu abubuwan da Allah ya halitta da masu hankalin da marasa hankalin so suka biya wani marasa hankalin sun biya wa to nazara lil ghalib zaka ce ma fi samawati an bayyana wannan wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai masu hankalinsu da marasa hankalinsu da masu motsinsu da marasa motsinsu da dabbobinsu da mutanensu da ƙwarinsu da bishiyoyinsu da shuke-shukensu duka Allah ya ce yasjidu suna yi wa Allah su da yasjidu ma fi samawati ma fi almin dabba da ai dabba shine nasma ta dabbu alaiha da abin da yake motsi to dabba ne abun Allah ai kullama ya dubbu alal ardh ya sa malaman maɗi suke cewa al'insana haiwan amma na ɗigo shi ɗan adam shi ma dabba ne amma mai magana akwai alhaiwan gairu na ɗiƙa kamar tinkiyar gidanka akuyanka saniyanka da su wannan sun ba sa magana amma kai ɗan adam haiwan ne amma na ɗiƙ an ce min dabba ai kulla ma ya dibbu al'art duk abin da yake gudana a ban ƙasa ya je ya dawo ya kwanta ya tashi to yasjudu lillah yana yi wa Allah ta'ala sujjada an fahimta ay takba lahu bimma yatlabu min suna kaskantar da kansu ga Allah cikin abin da Allah yake nema gare su wa kuliba fil itiyani ma la ya'qilu li kasratihi an kawo ma din domin an yi ta'abiri ga marasa hankali domin su ne suka fi yawa wal mala'ika sai Allah ya ce mala'iku ma suna yi wa Allah da'a dama su la ya'suna Allah ma amarahum ne da abinda ubangiji ba su umarni ba sa sabawa abinda kuma ya hane su ba za su yi ba sai Allah ya ce wal malaikatu wa hum la yastakbiruna su malaikun Allah su hudin ba sa girman kai la yatakabbaruna an ta'atihi aw an ibadatihi malaiku ba sa girman kai wajen yi wa Allah da'a yusabbihuna layla wa nahar la yafturun suna yi wa Allah tasbihi dare da yini ba sa daga kafa ba sa ko saurara domin a wannan layin Allah ya halicce su ba sa girman kai ko kada kaga ibara ce kanta duk mutumin kirki ba zai girman kai ba an fahimta in dai kana so ka zama mutumin kirki ka guji girman kai domin ma'aikin Allah ya ce duk mai girman kai ba zai shiga aljanna ba in dai ka mutu da burbushin girman kai a zuciyarka ba kai ba aljanna an fahimci wannan kuma girman kan nan manzon Allah ya ce shine gamdun nasu batul haq rena mutane da ganin kowa bai isa ba sai kai sannan kuma da kin karbar gaskiya wannan shine girman kai ya zama to ba wanda ya iya ba wanda ya sai kai alamar girman kai ta ita shiga kenan sannan kuma in karɓar gaskiya a faɗa ma gaskiya kana ji kana gani kai watsi da ita to ita ma alama ce ta girman kai gamdun nasu batrul haq an fahimta to mala'iku ba su da wannan daga nan aya ta karshe malam mai Allah ya shi يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون Allah ce su mala'iku ya khafuna rabbahum suna tsoron ubangijinsu ya khafuna rabbahum min fawqihim ay hal min rabbihim wanda ubangiji al'arshinsa iya burbishinsu kuma Allah shine ali madaukaki akan kowa an fahimta ikonsa madaukaki ne zatinsa madaukaki ne al'arshinsa madaukaki ne ikonsa madaukaki ne ke yasa suka ce kafuna rabahum min fawqihim ubangijin da yake burbushin kowa wa kalimatullahi al-uliya kalmar Allah ita ce a sama da komai yasa duk abin da yazo daga Allah to shikenan shine sama da dukkan wani abin wanda ba Allah bane yazo shi maganar Allah alqur'ani ita ce magana fiye da ta kowa a duniya baki bai bude baki yayi magana mafi daraja kamar ya karanta alkur'ani an fahimci wannan saboda ka ikon Allah shine sama da komai a duniya yasa nan Allah ya ibarar mala'iku suna tsoron Allah wanda yake burbushin su waye fa'aluna ma yu'maruna Allah kuma shine qahir fawqa ibadi yene mai iko ko mai zartarwa burbushin bayinsa sannan waye fa'aluna ma yu'maruna sannan su mala'iku suna aikata duk abin da ubangiji ya ba su umarni wala ya attaduna ba sa yi wa Allah ta'addanci fal malaika kulluhum la ya'suna Allah rabbahum su malaiku gaba ɗaya su ba sa saba wa ubangijin su wala yastakbiruna an ibadati sannan ba sa girman kai game da yi wa Allah ta'ala ibada wa yaf'aluna ma yu'marun a kullun suna aikata abinda ubangiji ya ba su umarni wa kazalika ghayrul uqala maqhura ala ma jabalat alayhi hakanan waɗanda ma ba su da hankali to maqhuratun kamar ubangiji ya rinjaye su ne da ikonsa kan abin da Allah ya halicce su a kansa wa amal uqala min al-insi wal jin amma kamar masu hankali cikin mutane da aljanu fa minhum muti' wal as daga cikin su akwai masu saban Allah kuma akwai masu yi wa Allah da'a Allah ya sama na cikin masu yi wa ubangiji da'a ina ganin mun zo ayar da zamu tsaya a kanta domin lokaci ya ci mana abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ya shirya mu tafarki madaidaici muna roƙon Allah ta'ala waɗanda muka rasa cikin mu Allah ta'ala ya gafarta musu mahaifanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu mu kuma Allah ta'ala ya samu cika da imani muna roƙon Allah ta'ala duk abin da ya fi ƙarfe mu Allah ta'ala kai mana maganinsa muna cikin jarrabawa babu shakka harkar wutar lantarki da harkar ruwan sha da harkar man fetur waɗannan abubuwa guda uku babu shakka matsalarsu tana ci mana tuwa ƙwarya ta takura al'umma da yawa ta hana mu walwala takura ta kai takura gaskiya to muna kira ga babban murya ga waɗanda suke da hali ko suke da iko akan janye wannan bala'i domin Allah ya ba su iko na faɗa aji ko ƙarfin mulki to haƙƙi ne akan su janye wa al'ummar musulmi wannan musulmi in kuma suna da ikon ba su yi ba akwai yiwuwar za su faɗa cikin addu'a da manzon Allah yake ko yayi na na Aisha ta rawaito ta ce manzon Allah ya ce ya Allah duk wanda na bashi iko a ragamar ya ya mulki al'ummata Allah yake faɗa manzon Allah wannan yace ya rasulullah duk wanda na bashi jagorancin al'ummata ya takura musu ko ko manzon Allah ne yake addu'a afwan Allah duk wanda ka bashi dama cikin ya mulki al'ummarka ya mulki bayinka ya takura musu ya matsa musu ya Allah ka matsa masa haka manzon Allah ya wannan addu'a Allah kina na Aisha idan har kana da iko ka sassauta wannan bala'o'in baka yi ba akwai yiwuwar kai ma Allah zai matsa ma a lokacin da baka yi aure ba kuma a lokacin da baka yi zato ba ka yi amfani da damar da take hannun kawo don masa sauci wannan al'amari ne wanda iya ta'allake da rayuwar mu gaba daya wa'ansu sun rasa sana'arsu wa'ansu ta abincinsu ma ba su samu su ci wa'ansu jinya ta dame su bayan da za su sau da ka takurar ta kai takura muna kira ga dukkan wanda yake da iko akan ya kawo wannan abu ya ɗauke shi ko a sassauta shi to a bisa yan uwantaka ta musulunci muna kira ga babbar murya da girmamawa da fatan alkhairi akan kai amfani da damar ka kauce da wannan al'amari duk irin yunkurin da zaka ka sassauta wannan al'amarin ka yi kafin kai ma Allah ya iko akan ka Allah ya samu dace Allah kuma ya mana albarka Allah ya ba su ikon jinkirin da malamai suke musu kuma Allah ta'ala ya kama na ƙarshen wannan musiba mu kuma talakawa mu dinga ƙoƙarin tuba ga zunubanmu mu guji zunubai musamman zunubin da baki yake furtawa kuma gulmace-gulmacen nan da munafircin nan da irin abubuwan da baki yake haifarwa mu guji shi sannan mu ƙara yi wa Allah ɗa'a mu ƙara matsalan ba wajen kusantar Allah wannan abu guda biyu muka riƙe Allah zai kalmaso su dole su sassauta al'amarin da muke buƙatar su zuciya gare shi Allah ta'ala ya mana albarka muna addu'a ga Allah ranma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi mahaifansa Allah ta ya kara musu lafiya abin da ya sa a gaba na rayuwa da mu duka Allah ya cimma mana na alkhairi abin da ya hararo mu wanda ba mai kyau bane Allah ta'ala kama na tsaro da kariya shi malam Bashir ya tsanci kansa cikin tafiya yau muna addu'an Allah ta'ala ya kai shi lafiya da da shi lafiya ya sa ya samu iyalansa cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali muna ƙara addu'a ga dukkan ma'abuta wannan masallaci da limamai 'yan kwamiti da danai da dattawanmu duka muna musu addu'a fatan alkhairi Allah ya saka kowa da alkhairi damar da ake da ita wajen inganta wannan da'awa Allah ya sanya wa kowa ladarsa a mizani Allah ya samu girbe shi a gobe alkiyama yan midiyar mu Allah ta'ala ya musu albarka ya ƙara musu ƙwazo da dagiya ya ƙara musu himma kuma ya biya bukatunsu na alkhairi mai girma sanata mana addu'an Allah ta'ala ya taimake shi a cikin harkokinsa na alkhairi mahaifiyarsa Allah ya kara mata lafiya iyalan gidansa waɗanda suka rasu Allah ta'ala ya jikansu waɗanda take nan a kuma Allah ta'ala ya taimake ta ya kara mata albarka ya kara mata himma wajen taimakon al'umma da taimakon musulunci Allah ta'ala ya mana albarka ya samu lafiya mu gama lafiya duk wanda ya zo wannan masallaci Allah mai da kowa gidansa lafiya ladan da ake samu wajen karanta alkurani Allah ya haɗa mu da shi gaba ɗaya Allah ta'ala ya sa mu tsinci wannan aiki a gabansa a gobe alkiyama Allah ya bamu aljanna Allah ya nisanta mu daga wuta Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi